أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر ثم قال sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sake cewa innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasanutihi ajran azima ya'ani ubangiji yana nufin bai'atar rizwani wato mubaya'an nan ta yadda shafa wannan gaisawa da sahabbai suka zo suka dinga yi su ne macafa akan cewa ba gudu ba ja da baya ko dai su shiga maka su kama maka ko kuma su ƙare wato wannan kisa ce da kowa ya sani ta hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho umra kafiran maka suka tare shi to an ambace ta da bai chaffa ta yasha domin Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati Allah ya yarda da sahabbai duk gabaki da wanda annabi ya taho da su dinnan su wajen 1400 su ne mu'minan gabaki da Allah dan haka ake ce mata bai'atul ridwan shafai yadda dan Allah ya ce ya yarda da su to Allah tabaraka wa ta'ala wato abi'atul ridwan ai innama to wannan bai'atul ridwani ta faru hijira ta shida shekara ta shida bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shekara shida to Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan bishiya da wannan abu ya faru a ƙarƙashin ta to wannan bishiya ta zama musulmi suna girmama ta suna girmama ta kwarai da gaske saboda abu har zuwa zamanin sayyidina Umar to sayyidina Umar ya ji tsoron kan wata fitina ta faru kuma abu dai kuma da irin ijtihadi nasa ya tumbuke ta ma gabaki daya bishiyar ma gabaki daya kila mutum dubu ne da ɗari hudu kila mutum dubu ne da ɗari biyar wanda suka wasu kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a caffa ba gudu ba ja da baya ko a shiga maka ko a mutu duk gabaki daya to Allah ma ya kiyaye yaki duk gabaki daya suka nemi sulhu duk gabaki daya kuma Allah ya to ai wa'anda suka yi wa'annan caffa da kai ai inna ma yubayi'una Allah suna yi ne da Allah da kai aka yi shafar amma da Allah suka yi saboda annabin Allah ne bawan Allah ne ai inna ma yubayi'una Allah bai'atihim iyaka ai da Allah suka yi mubaya'a yin mubaya'an nan da kai da suka yi to da Allah suka yi yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yanda ya dace da shi shine akan hannunsu yuridu yana nufin indal bai'ati lokacin da aka yi caffa din nan kila an ce waɗansu malamai sun ce wajen fassara yadullahi din nan hannun Allah kan hannunsu kila an fassara da kuwatullahi ƙarfin Allah ikon Allah ma'ana shine yadullahi ai kuwatullahi wakila waɗansu kuma suka ce ana nufin sawabuhu ladan Allah ne saboda duk wanda suka yi Allah ya ce ya yarda da su kuma ya ba su lada mai girma wakila sawabu kila ladan Allah wakila minnatuhu kila baiwan Allah wakila aqaduhu kila kudurta alkawarin da aka yi to wa hazihi wa'annan duk abubuwan nan da aka faɗa cewa ko karfin Allah ake nufi ko ladan Allah ake nufi ko baiwan Allah ake nufi ko ku kudurta alkawari to wannan an yi isti'ara ne an aro wato majazi ne an aro sai aka ambace shi da hannu saboda waɗannan abubuwa duk da hannu ake ƙarfi dai mutum zai sa abu da hannu zai yi duka ko in ladan ma zai bayar da hannu zai ebo ya bayar ko baiwan ma zai yi da hannu zai ɗauko ya baya to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace hannu don majazi amma hakikar abin da hannun yake ma'ana haka ya faɗa su wa'annan haka malamai suka fassara amma wannan wajen haɗari ne da shi ƙwarai da gaske su kuma malamai na hakika malamai rabbaniye su zauki suka yi suka san abin da hakika sa wannan waje dole sai da zauki da tarbiyya sannan za a gane saboda Allah ya faɗa abubuwa inna innal lazina da dace tauki innal lazina yubayunaka ga inna ma na fa'ili na hasari kaɗai dai yubayuna Allah to in ma duk baka gane wannan nahawun kaza kaza ba ga Allah zai ba gwaru gwaru tarkibul lafi yadullahi fawqa aydihi hannun Allah ne kan hannunsu to amma dai wannan sai kuma da zauki amma ko mun gane ko mu gane ba da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da na kowa to za mu sakamar wannan lafazin don kowa ya tashi ba a taba gaya masa irin wannan ba to kuma wannan fassara ta malamai ma tana da kyau mutum ya gudawa rigima ke mutum to wato majazi ne wato aka yi shi abin da ake cewa majazi da larabci wato lafazin da aka ciro shi daga ma'anarsa zuwa wata ma'ana da ta saba wa hakikarsa ba hakika abin ake nufi ba zahirin abin ake nufi kama a ce ya yanka shi da wuka ko ya na ci abinci na koshi abinci zai iya kosar da Allah ne yake kosar da mutum amma kuma in baka ci abincin nan ba kaza kaza ko wane ya raya shi ko wane ya kashe shi mala'ikan mutuwa shi yake daukar rai kaga majazi ne aka bashi amma a hakika wa yake daukar rai Allah tabaraka wa ta'ala to irin wannan suna nan a cikin maganganun larabawa da yawa to rashin gane irinsu shi isa mutum ya dan faɗi irin sai a ce ko yayi kafirci ko yayi kaza duk ba haka ba ne to wata jinisu da datarwa inda fil kalami a cikin magana wata akidun da ƙarfafawa da aqad bai atihim da ƙudurta wato mubaya'an nan ta caffan nan nasu iyahu gare shi wa izamu sha'anin mubaya'ati da kuma nuna girman wannan caffa da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu min haza zai yana zuwa da irin wannan abin da Allah ya faɗa din nan qauluhu ta'ala faɗin Allah tabaraka wa ta'ala falam taqtuluhum ba ku kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama da kai jifan nan ba kai kai jifan nan ba ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya jifa ranar badar Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kasa da tsakoyi ya watsa wa kafiran nan sai da ta cika idan da hancin mutum dubu ranar hunaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan ya iba ya watsa wa rundunar kafiran nan sai da ta cika wajen ido da hancin mutum dubu talatin mutum dubu talatin to Allah tabaraka wataala yake cewa ma ramaita iz ramaita ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa nan walakin Allah rama ubangiji ne tabaraka wataala ya jifa wa in kana al-awwal ko da na farkon nan na farkon da muka faɗa cewa yadullahi fawqa aydihi fi babul majazi wannan kam ya zo a babun majazi gangariya an san ana ba zahirin abin ake nufi ba a shari'a ko wa haza wannan magana kuwa cewa ba kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su ba kai ka jifa ba Allah ne ya jifa eh wannan ya zo a hakika yau dama waye ya zo a hakika kowa ya san ba shi da karfin ne abu sai Allah ya yi ta yaga nan ba zancen ma wani majazi li annal qatila domin mai kisan warramiya da mai jifan bil haqiqata haqiqa huwa Allah shine Allah wa huwa khaliqu fi'lihi shine mahalicin aikin wa ramihi da jifa wa ƙudiratihi da ikonsa alaihi a gare shi wa mashi'atihi da nufinsa wali annahu yadda magana take laysa fi qudratil bashar kuma wannan an san karfin dan adam ba ta ikon tausilu tunkar ramyati ta sadar da wannan jifa hannu guda ɗaya ya ebi ƙasa ya ɗan watsa ai ƙasan nan ba ta fice taku biyar ba iska ma za ta kwashe ta amma a ce ƙasan nan ta tafi ba wai ta je ta samu mutum ɗaya ba ko mutum uku ko mutum a ta samu mutum dubu kuma duk ta cika musu ido ta cika musu hancina wannan badar kenan amma hunaini kuwa zai ta samu wajen mutum dubu talatin duk ta cika musu ido duk ta cika musu hanci duk ta ai an san wannan ƙarfin ɗan adam kam ba shi da ikon yi wannan hmm? ƙarfin ɗan adam ba ta da ikon tausilu tilkar ramyat ta isar da wannan jifa haisu wasalat inda ta sadu hatta lan yauka minu habbe ya ragu ba daga cikin kafiran nan mallam tamla ainihi wanda bata cika idansa ba wa kazalika to kaga ƙarfin ɗan adam ba zai iya wannan ba amma wannan ɗan adam ɗin ma'ana ƙarfin ɗan adam ba zai iya wannan ƙarfin Allah ne zai iya wannan kaga cewa ba kai kai jiya ba Allah ne ya jifa kaza kaza sai dai wannan ɗan adam ɗin kuma an dawo hakika halifan Allah ne annabin Allah ne wannan ba ɗan adam ne kamar shauran ɗan adam ɗin nan ba ko ƙarfin nasa ne ya yi mujazi ne ai ƙarfin waye ƙarfin Allah ne saboda annabin waye annabin Allah ne tabaraka wa ta'ala wa kazalika qatlul mala'ikati har kashe wannan na mala'iku da suka yi wa mutane ranar bada da ranar hunain lahum gare su haqiqatu shi ma a haqiqa sai yake wa qad qila an faɗa fi hazil ayatin ukura a cikin wannan ayar wata kuma innaha cewa ita alal majazi tana kan majazin nan kamantawa ne na al'arabi na larabawa haka maganar larabawa take zuwa wa muqabalatin lafzi fuskantar lafazi ne wa munasabatihi da dacewarsa ake cewa mushakala ai ma qataltumuhu ai ba ku kashe wa'annan mutane ba wa ma ramaitahum kai kuma baka jefe su din nan ba an ta kai izra mai ta wujuhahum da ka jefa fuskokin su bil hasaba'i da tsakon kwani din nan waturabi da ƙasa din nan walakin Allah rama ubangiji ne ya jefi qulubahum zukatan su bil jaza'i da yaukaci rashin hakuri kuma takan zo da wani abu yanzu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ebi wannan ƙasa ya yi jifa to kuma wannan jifan da cika idan nan da aka yi shi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya sa tsoro sai tsoro ya kama su yanzu wannan wani irin mutum ne mutumin da ya dan eba abu ya dan jefe mu amma duk gashi ya gama da mu wannan ta ba su tsoro suka watse to wai wa ma ramaita iz ramaita ba kai jifa ba yayin da kai jifan nan walakin nan la harama Allah ne ya jifan hakika ɗin don shi ya sa tsoro a zuciyarsu. Allah ne ya yi natijan jifan, in kai tsawa so kake a ji tsoro a bar wani abu, in ka kai duka so kake a yi wani abu, to sa wannan tsoron da komai da kuma Allah ne ya sa wannan tsoron. Ai, anna manfa'atar rami, ai, amfanin wannan jifan da ka yi, kanan min fi'ilillahi, tana daga cikin aikin Allah. فهو القاتل الله شيني مي كشيوار والرامي شيني مي جيفا بالمعنى dan shi ya sa amfanin jifa da amfanin yakin a ciki saboda manzo Allah an taimake shi da tsoro da yayi niyyar zai je wajen kafirai nan da nan tsoro sai ya kama su duk sai su watsi duk gabaki da to Allah ne wa anta bil ismi kai kuma da suna kai ne kai jifa amma ba kai kai jiwa ba a kwashe amma Allah ne tabaraka wa ta'ala ya wato nan wajen dai zauki ne shi ya fi shi ma mai littafin alƙali ya arifi ne masanin Allah to amma kuma dole a bawa zahiri malaman zahiri nasu kuma to amma girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya kai dan an gaya ma wannan duk ba sai an kawo wannan da halili ba alfasalul ashiru wato fasali na goma fi ma azharahu Allah cikin abin da Allah ya bayyana shi fi kitabihi a cikin littafinsa al-aziz mabuwayi min karamatihi na daga girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alaihi girman girman da Allah ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa makanatihi da daraja da darjantawa da girmamawa girmamawar da Allah ya ga manzon Allah sallallahu Allah duk ya bayyana wannan a Qur'ani da darajantawa makanatihi da darajansa da darajantawar da Allah ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah duk ya bayyana wannan a Qur'ani indahu a wajensa wa ma kasahu bihi da abinda Allah yake banta annabi Muhammad da shi min zalika daga wannan siwa man tazama wato banda abinda ya tsaru abinda muka kawo a baya din nan to kuma duk zamu kawo wannan abu girmamawa da Allah ya yi wa manzon Allah a cikin Qur'ani ya faɗa da darajantawa da ya suwa man tazama fi ma zakarnahu banda abin da ya tsara cikin abin da muka faɗe shi min zalika yana daga cikin girmamawa da Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da darajantawar da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min zalika yana daga wannan ma qassahu ta'ala abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kissanta mana ya ba mu labarinsa min qissatul isra'i na daga kissar tafiyar dare da Allah tabaraka wa ta'ala ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta fi surati subhana a cikin sura subhana ko ko ana ce mata suratu bani isra'ila wadda ita ce ni Allah tabaraka wa ta'ala yake santa mana Allah tabaraka wa ta'ala yake bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwa samiul alim subhanallah tsarki ya tabbata ga wannan da ya tafiya da bawansa wani yanki na dare daga masallacin Allah mai alfarma zuwa masallacin Allah Qudus mai nisa din nan wannan da muka yi albarka a daura da shi duk kasashen da suke daura da masallacin baitul maqdis din nan masu albarka ne masu inuwa ne masu su urudun su siriyan su wane ne duk gaba daya lulul yahudan mu nuna masa minayatina daga ayoyin mu wani abu daga ayoyin kanmu ayatina amma annabi ibrahim wa kadhalika nuru ibrahim malakuta samawati wal ardi shi ko malakuta samawati wal ardi ya gani shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama linuriyahu min ayatina nan wajen ana cewa ya aka yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka sa masa min dan mu nuna masa dan wani abu na daga ayar kanmu amma shi ko annabi Ibrahim sai aka ce a ya ga mulkin sama da ƙasa shehu ya ba da amsa radiyallahu shehu yake cewa shehu Ibrahim radiyallahu yake cewa ai ba haɗi shi annabi Ibrahim mulkin sama da ƙasa ya gani malakuta samawati wal ardi mulkin mu na sama da ƙasa wannan annabi Ibrahim ya gansu duka ba komai shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahu dan mu nuna masa minayatina dan wani abu daga ayoyin zatin mu washe zai iya gangame zatin Allah ga baki ɗaya sai dai a nuna ma dan wani abu dan wani abu daga zatin Allah din ya fi malakuta samawati wal ardi duk ga baki ɗaya da haka ba haɗi kuma ni din ta zo lafiya kala innahu shi ubangiji huwa sami shi ne mai ji albasiru mai gani ko ku a'a shi annabi muhammad din sami'u ne mai ji ne shi ma allah ya karfafe shi da ji idan ya yi nawafil da khair ha allah ya kwace jinsa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsiru bihi ko ya zama shi ma mai ji mai gani wannan girma in aka ce za a yi ta warware ta wato sai ta ci lokaci rai da gaske cikin suratu subhana to wannan abu da kuma wannajin da cikin suratu wannajin suratu subhana isra'il ta faɗa tafiyar daren daga masallacin Allah mai girma maka zuwa masallacin baitul maqdis ita kuma suratu wannajin mi'rajin ta faɗa hawa hawan hawan ta faɗa zuwa sama ɗin duk gabaki ɗaya ikon Allah kamar da aka je ma ba a dawo ba sai ba a yi maganar ma zancen dawa ba saboda an riga an ƙare mazalla tun da ya sujada bai taɓa ɗaga goshin sa ba sallallahu alaihi wasallam tun da ya fana'i cikin zatin Allah bai taɓa wawaye ba don haka da aka faɗi zuwan ma ba a yi maganar ba wata kuma da ta zo ta ce to sai aka dawo sai aka yi kaza sai a kun san dai an dawo din ko amma wannan dawowa ce ba dawowa ce ba an je an ba zuciya a can to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالفك عليه ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوهي إلى عبده ما أوهي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمارونه على ما يري ولقد رئيه نزلة نكري عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي إذ يغشى سدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما دجي لقد رئي بناية ربه الكبرى to wannan wannan kenan yar fassara ta sama sama wannan Allah ya rantsuwa da surayya ya zahawai idan ta fafu ta faɗi ma'ana idan ta fafu ko kuma Allah ya rantsuwa da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta iya ganin hadaran Allah din nan ba ta iya daukan wa'annan abubuwa da komai to wannan jin izahawai ma dalla sahibukum abokinku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai bata ba wa magawi wato bai yi jahilci ba har ya aikata wani aiki na kure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bata na kafirai ba sallallahu alaihi wasallama bai bata kuma na malamai ba duk da gashi an sani wani zo sai mutum ya tanka wani kure to ko kuran ba manzo Allah ko kure ba shi da shi sallallahu alaihi wasallama wa ma yantiqu anil hawa baya furuci a bisa san ransa in huwa illa wahayuha duk abin da zai faɗa ba san ransa ba ne abin da Allah ya hore shi ne ko yana so ko baya so dole ya faɗa abin da Allah ya hore shi ya faɗa ne kamar mutum yana tarjama mai yin mai shehin da yake karatun ya yabi mai tarjama to kaga mai tarjama dole ya fasara to zai ji ba daɗi sai ce wai ya ce mai tarjaman na Allah ya saka wa da zai ce a kai nake nufi to haka yake faruwa zaman da Allah ko Allah ya yi mai kirari dole ya faɗa ko zai ji kunya ta Allah ya ce a kai kai wa innaka kai kai la ala kullu abin kai nake nufi kuma ga ya musu dole ga ya to ya annabi ya iya sallallahu alaihi wasallam dole ya faɗa وأما بنعمة ربك فحدث علمه شديد القوى mai Allah mai tsananin ƙarfi din nan alƙawiyu sunan Allah ne shi ya sanar da shi ko ku a tafsirin malamai allamahu shadidul quwa Allah mai tsananin ƙarfi din nan shi ya sanar da jibrilu mai Allah ne ya sanar da jibrilu mai tsananin ƙarfi din nan shi kuma jibrilu ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zumin ra Allah tabaraka wa ta'ala innan mai kyau Allah jamilu yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau ko ko jibrilun nan mai kyau ko jibrilun nan mai karfi yanda yake da karfin zahiri din haka yake karfin baɗini kuma zumin ra kyakkyawa jibrilun nan fastawa ya daidaita وهو بلفق الأعلى أساسني mai girma shi ne wajen da hurana take hudowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya ga jibrilu alaihi salatu wassalam ko anan ya ga rabbul izzati diddai ruwaya anan ya ga jibril alaihi salatu wassalam ya ga jibril a kogon hira da sura akan kujera tsakanin sama da ƙasa har sai da ya faɗi ya suma to kuma ranar isra'i din nan da miraji ya ga jibrila a mahudar rana da fuka-fiki dubu ɗari shida kowane fuffuke guda ɗaya ya tokare mahudar rana da mafaɗar rana shehu ibrahim radiyallahu anhu wa allahu annabi an yake cewa in dai malamai sun yarda manzo Allah ya ga jibrilu to dole su yarda ma ya ga Allah ne dan idan da ta iya ganin wani abu mai fuka-fuki dubu ɗari shida kuma kowane fuffuke guda ɗaya ya rufe mahudar rana da mahaɗar rana yanzu idan fuffuke ɗaya ya rufe mahudar rana da mahaɗar rana ina idan ka zai gana biyu ina idan ka zai gana uku shi ma haka yake ina idan ka zai gana hudu ina idan ka zai gana biyar amma wannan ido na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga jibril din nan ya kuma iya kirga cewa fuka-fiki dubu ɗari shida ne da shi kuma sai da ya ga fuka-fikin nan dubu ɗari shida to idan dai da ya iya ganin wannan abu ai zai iya ganin rabbul izzat tabaraka wa tunda rabbul izzat ba a girma ne ko kankanta ko kaza kaza a ikonsa ne kawai tabaraka wa ta'ala hmm? yau kenan ita to inda malamai sun yarda jibril ya ga rabbul izzati eh, manzo Allah ya ga jibril alayhi salatu wassalam za su iya yarda masa ya ga rabbul izzati dan keta al'ada ya isa a cewa manzo Allah ya ga jibril wa huwa bil fiqil ala wato yana mahudan rana summa dana sannan ya kusanta gare shi fatadalla ya ƙara kusanta asara summa dana fatadalla ko summa dana ya hau hau hau fatadalla kuma ya sauka sallallahu alaihi wasallam fa kana qaba qausaini sai da ya zamanto tsakaninsa da jibrilu ko da hadaran Allah kaman tankwaran baka guda biyu au adina kaman tankwaran baka din nan au adina ko mafi kusa ko ko yanzu karatu irin na yanzu a ce tsakanin opening bracket da closing bracket to dan wannan abin da yake tsakanin su au adina ku sai dai ka dau site ko to fa auha ila abdihi to ka gani wannan magana ta gaba sai ta fassara mana sai ya wahayi zuwa bawansa dan dai lura ba za a ce sai ya wahayi zuwa bawansa ba kuma ba wanda ya fassara yake sai Allah ya wahayi zuwa Jibrilu bawansa sannan ya shi kuma Jibrilu ya wahayi zuwa Annabi Muhammad bawansa sai Allah ya wahayi ila abdi zuwa bawansa Annabi Muhammad ma auha abin da ya wahayi a gare shi ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya Annabi Muhammad ba ta yi musun abin da ya gani ba ta karyata abin da ya gani ba ta yarda cewa abin nan ya gani sosai a fatumarunahu alama yara yanzu kwa dinga jayayya da shi a musa abin da ya gani ku dinga cewa ba ba ba hadaran Allah ya gani ba ko ko ba Jibril ya gani ba wala qarra yahu nazalatan ukhra gashi ko ya ganshi wani lokaci ma eh, daban ba ba- ya ganshi ba wani wannan ganin ba ma ya- ya ganshi ma ka- kafin ma a hawo inda can ya ganshi inda inda sidratul muntaha ya ganshi a wajen magaryar nan ta cikewa inda hajjannatul ma'awa wanda aljannan nan ta tarowa take wajenta ran shahidai da ran bayin Allah dinnan suke ta tafiya hmm? iz ya gasha sidrata ma ya gasha yayin da ya lullube wannan magariya abin da ya lullube ta ma za galbasar wa ma daga idan manzo Allah baka karkace ba bata shige gona da iri ba kuma ya ga abin daidai da qarre manzo Allah ya gani haƙiƙa wallahi manzo Allah ya gani min ayati rabbi daga ayar ubangijinsa al-kubra manya ya ga rafraf wata shimfiɗa ce amma mala'ika ne kuma ya ga al'arshi ya ga kursi ya ga sidratul muntaha ya ga mustawa ya ga to a ce ido ya ga al'arshi ma ai ya isa to kuma ya ga hadaran ubangijin sama duk gaba kida kuma da jikinsa da ransa sallallahu alaihi wasallam to wannan ayoyi to ai kaga wan- da subhan nan da wannan ayoyi wa man tawat alaihi da abin da suka nannade alƙisatu na daga labari min azimi manzilati daga girman matsayin manzon Allah wa qurbihi da kusancinsa fakana qaba qausain wa mushahadati da ganin sa ma shahada abin da ya gani min al'ajaib na daga ban mamaki wa min tilka wa min zalika yana daga wannan dai abubuwan da Allah ya faɗa a Qur'ani na girman manzon Allah da darajarsa ismatuhu kiyayewan manzon Allah minan nasu daga mutane Allah ya kiyaye shi daga mutane bi qaulihi ta'ala da fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al ma ballagta risalati wallahu ya'sumuka minan nas ko ya kai wannan annabi isar da abin da aka saukar a gare ka daga ubangijinka hmm? in baka isar ba in baka yi haka ba baka isar da sakon ubangijinka ba to ko do- manzo Allah ko ya isar sallallahu alaihi wasallam wallahu ya asmuka minan nas mutane kake tsoro Allah zai kiyaye ka daga mutane to kaga kaga rikicin hazara kenan in dai aka yi izini ka isa din nan to dole ka isa in kuma baka isa ba to yanzu faɗa ne kai da halara to amma kuma abin da zai sa ma sanyin zuciya wallahu ya asmuka minan nas Allah zai kiyaye ka daga mutane a za a yi makircin har in ka da makarubul la tazulu minhu jiba za a yi makircin da har ta kusa tafiya da dutse kai da kanka ka tsoron amma dai wallahi ya asmu ka min ka- halban Allah tana tana cewa Allah zai kiyaye ka daga mutane da aljannun ma da komai Hmm? to Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi da fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa in yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa in yamkuru bika allazina kafaru katina yayin da allazina kafaru wa'anda suka kafirci suke shirya makirci a gare ka liyusbitu ga ga makirci ko da su daure ka a cikin maka a sa ka a wani ɗaki a ɗaure ka sai a dinga ɗan zuwa ma abinci ka ɗan ka ɗan haka mutu au ya ƙasu loka ko su kashe kan ma a huta duk ga baki ɗaya lokaci guda au yi kurji ko su kore ka da gari wayan kuruna suna ta wannan shirin makirci wayan kurulla Allah yana saka musu da shirin makircinsu suna yin nasu Allah yana nasa suna yin nasu bas wallahu khairul maki ba Allah ne ya halice makircin ba Allah ne ya halice su ya halice tunanin da za su to Allah ya fi su sai su ka zama da sun sani ma da ba su ma kore kan ba dan yanzu da suka kore ka kuma ka fita Madina gashi nan ka je ka yi karfi ka zo ka kwace garin duk baki daya kalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yan uwa suka kore shi da komai shehu ya dawo madina to Allah ya buɗa masa shehu ya gina masallaci wannan hasumiya ta masallacin shehu doguwa idan yan uwan suka fito daga ɗakunan su can kaula daga kaula ana gano abin nan don shehu ba ce ina ma mun sani ba mu kore shi ba to wallahu khairu ma ke yi nan to su ma kafiran maka abin da wannan yan uwa ne musulmi suka yi to zo in can kuma kafirai ne abin da kafiran maka suka ce da sun sani ma ba su kore shi ba sun bar shi don da ba zai kwace garin ba amma yanzu da ya tafi kashi ya yi karfi ya zo ya kwace garin to kaga al'aya ta karanci aya ka zuwa har zuwa wallahu khairul makirina wa qawlihi da fadin Allah tabaraka wa ta'ala illa tansuruhu فقد نصره الله كو إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الجير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الأولية والله عزيز حكيم إلا تنصروه ko ba ku taimake shi ba yana cewa ku fita yaƙi ko jama'ansa da mutan Madina yana cewa ku fita yaƙi wa kuta to ko ba ku taimake shi ba faɗan nasarahu Allah ba Allah ne ya taimake shi ba tun yana shi kaɗai sai yanzu kuma da ko dai jama'a ba ta taimake shi ba da yawa dai ba za a rasa mutum kamar ɗari wanda za su taimake shi ai an taɓa shi kaɗai ne sai abokinsa su biyu su biyu ne kasar faɗan nasarahu Allah ai Allah ya taimake shi idza karajahu allazina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi saniya sunaini yana ɗayan biyu shi biyu kawai shi da sayan abubakar wannan aya mun shehu ya ya faɗe mana ita a tafsiri wannan ya isa sayan abubakar girma ba wani mai wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce shine nabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya zama nabiyin manzon Allah a hijira nabiyin manzon Allah a shiga Madina nabiyin manzon Allah a kalifanci sallallahu alaihi wasallam nabiyin manzon Allah a mutuwa sallallahu alaihi wasallam nabiyin manzon Allah a cikin kabari nabiyin manzon Allah a tashi nabiyu nabiyu tunda Allah yake saniyar ko dattijo ne ya faɗi wata magana zaka ga maganar nan har abada tana kartuwa to bare kuma rabbul izzati ya faɗa saniyar su ne isu ma tilgari yayin da suke cikin kogo iz yaqul li sahibihi yayin da manzo Allah yake cewa da abokinsa la tahzan kake bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kaga wannan ya an shiga matsayin shugaba annabi Musa shi da yake inna ma'irati ubangiji yana tare da ni kadai ku dai jama'a ta ku biyo ni amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zamanin sana'in kulli ne duka inna Allah ma'ana kawai ubangiji yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa a gare shi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha yace ya karfafe shi da rundunar da ba ku ganta ba ma waje ala kalimatan lazina kafaru sufla ya sanya kalma kafirai ita ce kaskantacciya wa kalimatun lahiyar uliya kalma Allah ita ce wafa wane mutum ba zai hada wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma gwani ne cikin duk abin da ga Allah yana yi tsirama ido kawai za a dan sha da wuya da kaza amma wata hikima ce a ciki da za a ga natija ta kafita ya fita to wa- wannan kisa wa ma dafa Allahu bi da abinda Allah ya ije anhu ga manzon Allah fi hazihil qissata a cikin wannan kissa min azahu na daga cutar kafire din ba'da ta ba'da taharrihim bayan sun kardaji sai da aka yi ta tunani ya zani da shi ne wayan suka ce a kulle wayan suka ce a ha sai magana sa zaki ce da ita za ta fito ta bayan katanga hmm? wayan suka ce to mu kore shi aka ce in ya je ya jawo jama'a fa kaza ka wayan suka ce mu kashe shi aka ce to yanzu dai wannan shi yafi a samu tsakamci masu karfi guda saba'in kowanne a bashi takobi guya wa jini na huce idan suka zo su yi ma dukan mutum ɗaya ya mutu to ai bani ha banu hashim ba za su iya yaƙa duk ƙabilun maka ba karshe dai in rigima ta yi rigima a ce kun ga ga diya ku karɓa dole su karɓi diya don ba su iya yaƙa to haka aka abu jahil ya ba da wannan shawara to shine tarihi bayan sun kardaji lihulkihi yadda za su halaka shi wa kulusihim najiyan da tsarkakewarsu cikin ganawa sai da aka kukkulle kofa darin nadawati aka shiga aka kukulle bayan da wani zai ji aka ɓaɓɓoye magana fi amri cikin lamarinsa wal akazi ala absarihim Allah ya ruku da rukon da Allah ya abusa idan dinan su Allah bi ya faɗa hmm? fa aka shaina hum fa hum la yabsiru wa ja'alna bayna aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aka shaina hum fa hum la yabsirun Allah ya rufe idan su ba su gan shi ba ya zo ya shige inda kurujihi lokacin fitowarsa alaihim a kansu a gare su wa zuhulihim da shagalansu an ɗalabihi cikin neman filgari a cikin kogo wa ma zahara da abin da ya bayyana fi zalika min al'ayati na daga ayoyin a cikin kogon nan a ce gizo-gizo ya zo ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gizo-gizo hmm? wa inna auhanal biyuti la baitul ankabuti mafi raunin gida gidan gizo-gizo yau kuma ga da gidan nan raunan nan shi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya yana shikenan wani yana zuwa ya ce a ai wannan ya na gizo gizon tun kan a haifi abdullahi ma baban samani ka ji dan makari tun kan a haifi abdullahi ma wani kuma yace to wai ko ai duk ko ba a je haka ba ka ga dai mutanen nan da gudu suka taho a tsorace da ya na gizo gizon nan da suna cikin wajen nan da suka zo kawai share ta zafi su shiga ya za a ce sun shiga wajen nan ba su taɓa yana gizo gizon nan ba kuma tsorata an biyo su ce ba sa nan kawai kuma Allah ya sa kurciya ta zo ta yi kwai tana abu suka ce kuma kurciya da mutane ba a zama a waje da ka kusa da ita ta gudu amma ga ta tana yin kwancin ta ita ma Allah ya sa ta kare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya- wata- wani hadisin ya hana a kashe gizo gizo wani kuma saboda cutansa dai eh, an ce a yane ya nasa a ko- a yi maganinsa a kore shi duk gaba ki ya ishe shi dai falala ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ji ji wannan aya hmm? najiyan ko Za- mina wa nuzulus sakinati da saukan nutsuwa alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ana cikin tsoro ana kai ku Allah ya sa nutsuwa a cikin zuciyarka aga kamar abin bai dame ka ba Hmm? jibra na Uhud ana cikin tsoro fa anzal itusiduna la taruna ala ahadin والرسول يدعوكم في أكره فأصابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم بما آتوا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نؤاسا ga tsoro ga wai amma har yanzu ya dinga kama su Eh, akwai sahabin da yake cewa wallahi takobi na ta sha faduwa ina daukan ta saboda gangadi kaga ga- ba abin da ya kai wannan nutsuwa Hmm? da nutsuwar da Allah ya sa a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya da kuma sayyidina Abubakar Zuma shi ma Allah ya sa nutsuwa a zu- tunda ya ga man tunda manzo Allah ya ce masa Allah yana tare da mu ya san ba abin da za a yi kuma akwai ruwaya ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Abubakar kalli can a cikin kogon dai sai ya ga teku ga ruwa ga komai ga kwale-kwale manzo Allah ya ce in suka biyo mu tana sai mu shiga nan mu mu tafi amma ka dawo shikenan ma man sai na Abubakar ya musu Allah kuma sai na Abubakar ba kansa yake jiwa tsoro ba annabin yake jiwa tsoro in aka kashe annabi ai kuma annabta ta ƙare amma shi an kashe mutum ɗaya ne kawai cikin musulmi ka ji abin da yake ba yanda makiya suke canja kissa ba shi yana tsoro yana yanzu tsoron mu yana tsoron shi kansa dutsen da za a hau sai da yace da annabi don Allah ka hau kar a je a kashe ka a kaina masifa ta Allah ta kame ni a ce a kaina a kashe annabin Allah don Allah ka kawo manzo Allah ya ce karka damu ba abin da zai faru wa nuzul sakinata alai wa qissatu suraqata bin malik da labarin suraqatu dan malik kafiran maka sun ce duk wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abubakar ko raye ko mace za a bashi raƙumi ɗari ƙarshen dai kuɗin balarabe kenan da haka in ka kashe mutum kaman ka talauta iyalansa kenan to sai ka ba su raƙumi ɗari wannan ya ishe su arziki kaman ubansa yana da rai kenan za su sha nono za su siyar za a yi aure duk abin da uban zai musu raƙuma ɗarin nan shine uban zai musu to aka ce duk wanda ya kawo su za a ba shi raƙumi ɗari to shi ko saraka ta bin malik yana zaune sai ya ji wani mutum yana cewa na ga wa'yansu mahaya guda uku sun shige ina zaton mutanen nan mutanen ƙuraishawa ne da suke nema ai surakata a ɓoye a ɓoye tashi ya je gidansa ya ɗauko mashinsa ya ja dokinsa ya fita ta bayan gida ai ya bi su ya san sahara sosai haka ya dinga bin su har ya gano su ya ce har sai da ya soma jin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi baya waiwaye amma sai na abubakar ya waiwaye ya gan shi sai na abubakar ya sa kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lafiya yace suraka suraka ne yake bin wannan a cikin laraba sai na abubakar yana ya san tarihin larabawa sosai ya san kansu ya san su kuma yace wannan a cikin larabawa sharri irinsa babu manzo Allah ya ce kyale shi ba zai iya komai ba ya biyo su da ya kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasa ta kama kafar dokinsa ya kife shi da kansa ya ga halaka sannan ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku bani amana na kyale ku ba abin da zan muku manzo Allah ya ce kasa ta saka mar doki sannan ya zo ya ce na kyale ku ba za a yi komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila shi ya nema to ga abin da aka ce za a bayar ni kuma da kuna zan ku da amma ba dama an kai ku to kai ma ka dan samun wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman ga shi ina gani awarwaran kisra wanda shine mulkin sa kowace masarauta za ga akwai abin da in an baka shine sarautar sa masarautar ingila akwai abin da in an ba wannan hular da wa'annan saulajani din in an ba mutum shine mulki to shi kuma kisra wa'yansu aurora ne na zinari su ne mulki manzo Allah ya ce na baka wa'yannan na baka wa'yannan shikenan yace rubuta mu shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sai na baka ya rubuta aka bashi takarda ya boye ya biyo hanya duk wanda zan ce kai din na kara nan wajen ba kowa ku koma da Allah haka ya dinga komawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da bayan Annabi ma ya rasu sallallahu alaihi wasallama da wajen shekara goma sha wani abu ma zamanin sayan na umar da yin wannan hijira din da ya sa wannan aroran shekara wajen 23 ne da wani abu sannan aka dandake daular kisra aka kori kisra ma duk baki daya aka kawo shimfiɗarsa da takobunansa da 'ya'yansa da komai da wannan arorin sai na umar ya ce a je a kira su raƙa su bin malik balaraban ƙauye ne na sahara kallaka ya zo sai na umar ya kwaso sai ce ga abin da annabi ya ma alƙawarin da sallallahu alaihi wasallam shi ma ya musulunta bayan manzalla ya dawo daga hunayn a yakin ta'if a nan ya musulunta shi suraqatu bin malik to da kisa suraqatu bin malik hasba ma zakarahu ahlul hadisi yanda yan hadisi suka faɗa wasiyar da kissoshi da labarai fi qissatul gar cikin kissar shigan manzo Allah kogo wa hadithul hijra sallallahu alaihi wasallam hadithul hijra da hadithul hijra wa min ya daga cikin sa qawlu ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala na girmama annabi da yayi da darajar tashi da yadda yake ba mu labari a Qur'ani Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthara inna kalma rabbaniya mu ne muka baka firkun al-kawthar fasalli li rabbika kai sallah ga ubangijinka wa nahar ka soke abin layyanka ko kai sallah ga ubangiji ka kai kabal ka sa hannunka a kahon zuciyarka na haru wajen da ake suka sukar rakuri shine na haru to ka sa hannunka akan kahon zuciyarka haka sai na ali ya rawaito a alamahu Allah ta'ala Allah ya bashi labari ma a da abin da ya bashi wal kausaru abinda ake cewa alkausara dinnan ina haɗe na kalkausar dinnan hauduhu tekunsa ne wanda zai shayar da al'ummarsa Allah ya sa da mu ranar kiyama wakila kila kwa naharu wani teku ne fil jannata a aljanna yake shine alkausara din wa'annan kogi guda hudu na aljanna kogin zuma kogin ruwa kogin madara kogin giya din nan da suke ta bulbulowa to akwai daga daga daga can bismillah suke tahowa amma inda suke zuwa kuma wajen da za su je su haɗu su hudun nan to wannan wajen shine alkausara din to ila shine alkausara din in wa'annan abu suka haɗu guda hudu to shine alkausara ko ina da hauduhu wa kila naharun fil jannati wa kila kila aka ce alkhairul kathir mun baka alheri mai yawa al'ummaka duk wannan ma'arifa da muka baka da ilimi da alheri dai mai yawa ba wanda ya sai kirgije wa manzo Allah wa kila kila ma'anar alkausaru ash-shafa'atu ceto wa kila kila kuma al-mu'jizatu mu'ujozozin da muka baka alkasiratu mai yawa manzo Allah yana da mu'ujizozi nawa wakila kila kuma annubu'atu annabtar da muka baka wakila kila kuma alma'arifatu sanin Allah da muka baka summa ajaba anhu aduwahu sannan Allah ya amsa wa makiyin manzon Allah bai ce amsa wa makiyinka ba walid bin al-mugira da yace ya'yan kama za su ya'yan kama za suna ta mutuwa ashe baka da baya in ka mutu ma an huta kawai ba sai Allah ya amsa makiyinsa yayi man raddi cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna shani aka huwa al-aftaru wato makiyin nan naka mai munan taka din nan shine mai yankakken baya ai aduwaka ai makiyin nan naka wa mubgizaka ne kin nan naka shine aftaru wal aftaru abinda ake nufi da aftaru al-haqiru kaskantacce الذليل كفنت الحقير لا كنتشي الذليل كفنتشي أو المفرد الوحيد كوكو مكين ناك شيني أصلا شيني ولا باشي دا قوة باشي دا أبوكي سبي دا روسا سبي دا أبو حماز مشاء بنا من مناء للخير مؤتد سبي دا تابا روسا دا تابا جفائلسا دا تابا ولا باشي دا قوة ko ƴaƴansa ba sa iya zama da shi ba sa iya zama da shi duk gaba da saboda ba shi da amfani sannan gulma kowace iri shine shugabanta hammazin masha'in binamin manna'in alkhair mu'tad asi utullin ba da zalika zan duk ba sa ce to shine abu amma kai duk inda ka zauna rundina tana kowa yana son ba zai iya rabuwa da kai ba sallallahu alaihi wasallam ashe kai ba mai yankakken baya bane ai ba sai dan mutum na cikin sa ne ƴaƴansa ba al'umma ma yake zama ɗansa shi to makin nan naka shine al-mufradu makadaici al-wahid madayanci kawai wanda zai mutu shi kadai can banza awil ladhi la khayra fi ko ko ana nufi inna sha'anaka wal asaru makinan makin nan naka shine wanda ba shi da alheri saboda ƴaƴan nasa ma duk za su musulunta su Khalid bin Walid duk sun musulunta to shi kuma shi kadai ne can auta ba gadan su ba gadan sa a dai shine shi kadai ko wanda ba shi da alheri وقال da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala laqad wa laqad atinaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haqiqa wallahi mun baka sab'an bakwai min al-masani wacce ake bibiyar da ita bibi bibi wal qur'ana sannan mun baka al-qur'ani al-azim mai girma wakila an ce asab'ul masani abinda ake nufin sab'ul masani dinnan wa laqad atinaka sab'an min al-masani as-suwarul surorin nan masu tsaho guda bakwai din nan bakara ali imrana nisa'i sai ma'ida sai lan'ani ko sai la'arafi sai wace lamfali to lamfali ita da tauba ita haka ake hada su to wa'annan ila wata magana shine saba'an min al-masani din bakwai dogwaye din nan ولقدات هناك إلى المثال إن أسوار الأول الأول وإن سوروري ما صهو نفرقه والقرآن العظيم سنم باك قرآن يجرم شورا سورور كما قبادا وإن سوك إيجياني سنم قرآن قبادا تو والقرآن سبعا من المثاني والقرآن العظيم abin da ake nufi kuma da Qur'an al-azima ummul Qur'an fatiha da kuma mun baka fatiha kaga anan saba min al-masani ba ita ce fatiha din ba waɗannan surori masu tsaho wal qur'an al-azim kuma da qur'ani mai girma ita ce fatiha dan fatiha ita ce qur'ani duka ba ita ce uwar qur'anin ba in ana nufin ummul qur'ani wakila ila asabul masani bakwai abun bibiya din nan ummul qur'ani ana nufin fatiha wal qur'an al-azima qur'ani mai girma kuma sa'irahu ragowar qur'anin gaba daya ita fatiha ita kadai aka ambata sai ragowar qur'ani shehu radiyallahu anhu da ya tashi shi ma yayi fassarar sa yace wala kada ta naka saba min al-masani mu muka ba ka fati awul qur'an al-azim da qul huwallahu qul huwallahu ita kadai qur'ani ce gaba ki shehu yace dan haka duk wanda ya haddace fatiha haddace qul huwallahu to komai bai tsere masa ba sallah tan zai yi sallar sa gaba ɗaya lafiya kalau to bare kuma ya haddace qur'anin duk gaba ki ya to sa'iruhu ragowar qur'ani wakila kila aka ce asabul masani bakwai abin biyantawa din nan ma fil qur'ani abin da yake cikin qur'ani min al'amr na daga horo wal nahyi da hani wal bushra da bushara wal inzar da gargadi wa darbul masal da buga misalai wa idadin ni'ami da kididdige ni'imomin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ikbaril khala'iq sai ba da labarin halittoci al'ummatai da Allah yake tabawa manzo Allah labarin su adawa samudawa wa'anda suka wuce da wa'anda za su zo kaga bakwai kenan wa at wa atainaka naba'al wa atainaka mun baka naba'al qur'an al-azim labarin qur'ani mai girma wa qila qila kuwa summiyat ummul qur'ani masani an ambaci fatiha a babbiyantawa da annaha tusamma fi kulli tusanna fi kulli raka'at domin ana biyan ta a cikin kowace raka'a kowace raka'a sai an kawo ta kowace raka'a wakila ila aka ce balillahu ta'ala istasna hali muhammadin ki aka ce ita sab'ul masani dinnan wani abu ne da Allah ya sani kuma ya tanadar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad kawai ya sanar da su sirrinsa me waɗannan biyu da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an haɗa shi ya zama na ukun su sallallahu alaihi Allah ne ya san menene to kai ba to Allah ne ya san abin sa ya tanadar da manzon Allah wa da faraha lahu Allah ya am wada zikiru da na ambato ne da kaulasan wadda kara ya ɓoye ta lahu gashe shi dunal an biya dugon bashi wani banda shauran annaba wasu miyar ƙur'ani masani shi kansa ƙur'ani an ambace shi abin biyanta da annal ƙasasa tusan nafi don kistoshi akan biyanta su sai ga an faɗi waccan kissa a can an dawo an kuma maimaita ta wakila kila aka ce a sabu'ul masani bakwai abin biyanta din nan a karamnaka kamar Allah Allah ya ce masa mun girmama ka bi sab'i karamatin da karamomi guda bakwai alhuda shiriya wan nubu'atu da annabta war rahmatu da rahama was shafa'atu da ceto wal wilayatu da jibintal lamarinka wata azimu da girmama wasa na tunansuwa wa qala mun kusa abu Allah tabaraka wa ta'ala yace ku yana ga ma wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi bil bayyinati wa zubur ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala Allah ya tafakkaru mun saukan ma qur'anin nan ne dan ka bayyana a mutane abin da aka sanar da su yanzu kuma duk aikin manzo Allah fasara Qur'ani ne duk hadisan nan fasara Qur'ani ne Allah ya saka shi da alheri da haka yake fasara Qur'ani ma da hadisi kamar shauran al-hadith bil tafsir bil ma'sur al-aya ta karanci aya wa qala ubangiji ya ce wa ma arsalnaka bi aiko ka illa kafatan sai gaba daya linnasi ga mutane bashiran wa nadira gaba ɗayan mutane muka aiko ka wajen su da bishara mai gargaɗi alhamdulillah Thank you.